إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markas ahalu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata 26 ga wata na jumadar ula hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 20 ga watan 12 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 108 cikin littafin bulugul mara darasi na 108 insha Allah muna cikin babu qital ahlul baghi mun yi hadisi na Abu na Ibn Umar na Abu Huraira ko mai na Ummu Salama ko zami ne hmm zamu ta Ibn Umar ko kenan akan wannan hadisi wannan babi bashi da yawa kuma yana magana kan mas'ala babba ta tawaye in biyayya ga shugaba ko ɗaukan makami ga al'umma dole wasu ababe ne da suke wakana a wannan zamani namu hadisin farko ya mana maganar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silah falaysa minna don da ya ɗauki makami a kanmu bai tare da mu ka ɗauki makami ka yaƙi musulmi yan wanka haka kurin kan wata manufa daban haka da hadis na abi horera wanda annon sallallahu alaihi ke cewa mana kharaja an ana ta'a wa faraka aljama'a wa mat famitatuhu mitatul jahiliya duk wanda ya huta daga da'a ga shugaba na al'umma ya rabu da jama'a ya mutu ya yi mutuwa irin ta jahiliya ke mutuwa ba jagora ba shugaba sai na umar salama radiyallahu anha inda ita kuma tana ba da labari faɗaɗa annab sallallahu alaihi wasallam ta ƙuturu ammaran alfi'atul baghiya jama'a mai lahi tawaye ita ce za ta kashe ammar bin yasir don wa ƙarshen karatun mun yi bayani wannan wata mas'ala ce wadda ta wakana ga sahabbai wanda kullum aƙidar ahalus sunna wal jama'a mun karanta a baya ba ta ba da isma ga kowa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne ke da isma ta kariya daga barin hanya daga laifi bayan shi ba wanda bai iya kuskure ya kasa gano gaskiya ko ya kuskuren gaskiya bayan ya santa kuskure iya ga kowa kuma cewa Allah subhanahu wata'ala wannan al'umma ko wannan sahabbai Allah ya tabbatar da cewa ya gafarta musu laihukan sama wasu ma tun daga duniya ba su bishara da aljanna da haka yana jin wani abu daga wajensu na kuskure bai kar- rage musu darajarsu kuma bai sa kai ka soke su saboda yan a yau in gadi ba hanyoyi ne da dama da suke kauda mutum ga hanya ta ahlus sunna da jama'a akwai ƙungiyoyi ɓangaren shi'a daban don su suka yi haɗari akan aibanta sahabbai game da irin wannan labarurruka suke zawa duk da cewa wasu yi tashawihin labarin labarin wani abu akwai shi amma kuma su su shiga cikin su ƙara kawo shi ta hanya daban ta yadda mutum jahili wani bai san magana ba zai daga ganin aibanta ko rage matsayin sahabbai yanzu nan mas'ala ce ta amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a samu irin wannan matsala tsakanin al'umma da Allah kaddara kuma yake ba su labari amma a ɓangare da za a yi ɓangarori guda biyu kuna rigima da za a yi yattawa mai laihin ita za ta kashe amma wannan mai yake karantarwa kenan an haka yi rabuwa gida biyu ko gida nawa kenan amar iya ɓangaren mai gaskiya haka abin yake badawa zahirin magana iya ɓangaren mai gaskiya wannan an samu wannan rabuwar da aka sani bayan da aka iya da ita don za mu ga magana kan abin insha Allah makaranta hadisin gaba mun ƙare sai mai bayanin wancan magana wa an ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة وهذه قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها رواه البزار والحاكم وسعه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم هو متروك abin da yake ruwaya ta ibn umar cewa manzana sallallahu sallam ya ce iya magana da shi ya ummu abd annan babu shi me kaifa hukumullah fi man baga min hadhihi umma menene hukumcin Allah cikin wanda ya tawaye ya tsageranci akan wannan al'umma ya yaƙe ta sai bin umar aka ce labarin sai ya ce allahu wa rasulu a'lam allah da manzan shi su suka yi sanin matsayin wannan wanda ya wannan aiki sai yake ce mishi to ga matsayinsu la yujhizu ala jarihiya ba a ida wanda ya ji ciwo da jihaz ma'ana mutum ya ji ciwo a ida shi ana yaƙi an jiye tashi iya cikin jini bai mutu ba a idar shi ba amma wanda ya rauni duk da ya laifi ya tsagiranci an ci shi da yaƙi ba a idar shi wala yi ƙutalu a siruwa haka wanda aka kama kamamin yaƙi aka yaƙi aka kama shi a hannu ba a kashe shi wala yi ƙutalabu haribuwa wanda ya gudu ba abin shi a kamo shi bashi tsiri iya gaba yana dama wala yuqsamu fai'uha kun ba a raba gani musu wannan ruwa ta bazar hakim yayi magana akan da hakim yace sahihi ne wahami ne kwatace kuskure ne da akwai kausar bin hakim sananne ne mataruku ne ba aiki da maganar shi sai ce wa saha an ali min turqin nahawahu mawqufa أخرج ابن أبي شيبة والحاكم تدونا مرفوع إيا دا مسئين ضعيف ba hujja da shi amma yace wannan magana irin wannan hukuncin da yake wannan hadisi ya inganta daga hanyoyi da dama irin wannan hukuncin da muka ji anan na ba a ida mai rauninta ba a kashe kamar yaƙi na wannan al'umma ba abin wanda ya gudu ba a raba ganimarsu da aka samu sayyidina ali wannan hukuncin ya tabbata daga wajen shi ta hanyoyi da dama ruwa da ibn abi shayba haka hakim ya rubuto dan wa me mas'alar kenan ko da bai tabbata marfu'i ba domin sayyidina ali shi ya shiga wannan hali farkon wanda ya gamu da cikin sahabbai wala khalifofi wanda ya gamu da yakin cikin gida Usman ya sami fitina har ma an kashe tashin abin fitina ta fara ƙari sun ma kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu asan abin da ga mutum hanya kyakkyawa ko da yaji abin zai sanar magana kuma ka san irin amsar zaka ba su shi kamar muka ce da sahabi yayi kuskure kuma manzala yana rayi an samu nahukai tare da shi haka sahabbai ba su guje ma ba su kauce ma ka iya ya samu su cikin al'umma cikin tahiya su ke zawa da sunan su cuci addini tare suke da ku amma sun su kawo fitina cikin al'umma shine jigon fitina ana tahiya Usman bin Affan wasu yi tawaye an yi magama sun to daga daga Masar musulunci ya hawa da yawo ya kai ko ina wasu masar wasu kufa daga garuruwa daban-daban masu ra'ayin 'yan tawaye da suka usman kaza kaza kaza ke an yi da jita da cikin al'umma an yi da jita jita da yawa kai shi na karya labarin ya kai musu amma hikimar Allah babu sahabi ɗaya a cikinsu babu sahabi a cikinsu wannan su ne jigon fitina da suka zo suka ɗauki dama wanda lokacin aikin hajji ne sabon mafiya sun da aikin hajji amma usman yana madina sahabbai suna can aikin hajji sai suka zo dubbannansa masu yawan gaske suka zo madina suka tsaye da usman cewa idan iya san lahiya iya san ranshi ya yi dumi su ne dole ka huta daga shugabanci kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka abubuwan da shi wani suka kawo suka shiru dole ka wata kwarar su abu huraira suna nan sa'ada suna nan duka suna sa'ada suna bisu iya masana suna da yawa suka hana shi kai sallah sallah ma su suke jagorin sallah shi shugaban tawon da zai sallah amma lafi usman ya cin da tsare shi bai hoto ba sallah kuma ba mu iya tunkarar su a wannan zamanin kai dai ƙarshen lamari abu ne dogo ƙarshen lamari an zo an musu sulu za su koma sun kama hanya sai aka zai takarda aka ce ai usman ya ba da ta ya ce in sun je can a musu hukunci a hudu takarda usman su karya ce duka shi ne suka sake dawowa madina suka kewaye ƙarshen lamari dai suka dira suka shi usman affan suka yanka shi suka yi abin da wulaƙanci wannan abin da suka yi kenan gurinsu ya ce suka usman affan duk usman affan ba wai san mulki bai gaza ba tun annabi iya dare ya ruwa su inganta ya ce usman allah zai sa maka wata riga wasu za su nema ka hudda karka hudda tun annabi da ya gama ka ke ba ya ki musu tawon don san shugabanci ba ne akwai dalili kuma ya musu duk bayanai ya zo ya musu bayanai jama'a ce za ku hana ni sallah a masallaci ya luka musu bayani su a cikinku masallacin da kuna tune an nemi ƙari ma masallacin ya kaɗan da kuɗi na na hudda annabi cewa zai saya na saya aka ƙara hilin masallacin kwanan sallah cikin shi ruwa kun hana a kamo ruwa ya sha daɗi kun san rijiya kaza kaza kaza ni na ba da kuɗi an nema wa zai biya kuɗi ta musulmi ni na ba da kuɗi na aka saita yau kwanan shan ruwanta ko abin to sai da ya ƙware ci kuna ta kun sai sai haka ne sun labar sai haka sai bayan ma haka ne eh haka ne kuna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai shirya yesul usra na tabuk Allah ya bashi aljanna gabacin shi yace ni da kudi na shi yesul usra gaba da an shirya shi sai mun san da haka ne kuna tane annabi yana kan dutse da ni da shi da abubakar da umar da da ni uhud ya ya- dutse ya motsi usbut ya aure ka tsaya dutse suke bayan ka da annabi ne wa da shi da da- da siddiq da shahidai guda biyu kusan da kuma sana kuma labarin sai to Allah ka shaida ni shahidi ne kwar kin da shahada haka suka kashe shi samun afan to daga nan ne fitina ta budewa musulmi wanda abin da ya wakana ya wakana an kashe usman yanzu wa'annan yan tawaye ba mu itin karasu to yanzu ba iya ƙarin mutum dole a yi shugaba yanzu an kashe usman abin da ake nema a samu jagora adam ali ne wanda ma shaɓa a kan shi ali ne aka ma mubaya a lokacin haɓaskan mubaya a lokacin nan na mubaya ba su mun afa to wannan abin da ya wakana da aka zo aka yi ma ma'auya jinin tuhon da aka kashe usman jinin da wani abu da yau da bisa dace ba aka kai ma usman shi zuwa lokacin ma'auya yana gwamna na ɓangaren sham kuma kowa ya san sham a wancan zan daula ce mai ƙarfi mai dukiya mai ƙarfin sojina don suka da suka buɗe fatuhati na can ya mayaka ne suna da dukiya suna da ƙarfi sham a wancan zamani kuma shi ne amirinta shi kuma ma'auya ɗan usman ne aka kai mai jinin usman a cikin jini jin rigar da aka shi ya ɗauko rigar cikin kan mimbarin juma'a daga mutane ga abin da aka ma usman shi kuma allah ya ba da dama wanda aka sha mutum ya nemi haƙƙin jini ɗan uwanshi usman ya nemi ka a kama mashi kan neman jinin usman ma'auya ma'auya ya nema a kama mai kan neman jinin usman ya sami goyon bayan 'yan sham gaba ɗaya to wannan fitina sai shi a nan ya ce ma'ali al'awali mu baya sun ma'auya ce to shi ba zai ma'ali mu baya ba sai ali ya ba da wa'inda suka shi usman ya yi kisasi a kansu sai suka ce ai dama ali aka ɗauko fitina ai dama ali shugabanci yake so sai daga aika yana ba sai haukuri shi ke ya ɗari mulki da mulki ke so har ma ka ce alima da me shi duk haka suka yaɗa magana kasan shugaba take yawo shi ta ba su aji ta ma ya ta shi kan wani ya kun ya da mai yarda shi ta ba san shugaba cikin ya ta shi kan wani wani abin shi kan wasu a usman dama ali kaza kaza ne shi kuma alim ya a lokacin ali bai iya su suna da ƙarfi bai iya tankara su a ƙarfin su bai iya tankara kama su sai da ba a yi wata ƙarfi ba da bai iya tankara su ali bai da wani damar da us- da ma'auya ne ba ali wannan abin bai bada ba to sai ta yi ma'auya shi ne dole ke a kama mishi ya dubu suke tare da su ya kasa zai baiwa ya ce baiwa alimu baya dalilin haka wanda shi ne usulin rabuwa aka yi haka to fitina fitina ta zo sai kowa sami yan goyon baya cikin sahabbai ali tare da wasu ma'auya hasu aisha su talha wasu adam bai bai mana aljanna suna tare da bangaren ali bangaren ma'auya kai shi ma samu sahabbai hada aisha tana bayan ma'auya aisha kan tana bayan ma'auya akan goyon ba ma'auya a bashi ya ya zama jin dan wanshi aisha ta kowa bangaren ma'auya wannan abin shi ne abin ya taso wanda kowa ya tsaya kan haka abu ne dogo dai an abin da Allah ya sa aka yi dai Allah gafarta musu gaba daya da kuma Allah ya gafarta musu an kashe mutane masu yawa har da sahabbai har aka wuce da aljanna don salaha an musu an yi abin da aka yi na kisa an mutuwa wanda dai a takaice bayan wannan yaƙe-yaƙe da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ran shi ya ba sahabbai labari cewa za a samu rabuwa musulmi ya sai rabuwa bangare biyu na musulmi amma lokacin nan Hassan iya yaro ko Hassan akwai Usaini amma sai ka ce musu Allah zai gyara wani har zai haɗa kan wani al'umma ta hanyar wannan ɗanawa yake gwada shi shi zai sabbin gyara wani haɗa kan wani al'umma da gwada Hassan tun hawan Ali ake wannan rigima har tsawon shekara hudu na biyu ana wannan rigima ta ƙare ba a yi nan a yaƙi nan a yi nan a kashe wani a yi nan har aka samu ƙungiya asalin a samu ƙungiyoyi a musulmi a samu shi'a shi'a ta ali da da yan da kawarish su mai asalin shi'a waccan ba shi'a irin tunda mutamin su ta iran ta su kome a kamace an sa su a rikun kun masu sunan masu sunan mana masu bangaren ali masu taimaka ma ali cin a samun ta shi'a yan bangaren ali da yan bangaren ma'auya bangaren ma'auya sai yanzu ya aka aka samu khawarij su ne fitina kungiya ta farko ta ta'addanci ga musulmi khawarij su kuma ya kawo su ma khawarij a cikin babu ɗaya sabi ɗaya suke ma babu sabi ɗaya cikin su na nake baka cewa hadarin irin da irin abin da yake wakana a yanzu mutane su waye sai duk malaman ba su iya ba duk su bar hanya na san kuma tawaye da ake duka ba wasu malami sananne dole ma su bin ba su albani sun hace duk malaman gwamnati da malaman kaza ne duk kungiyoyi masu yakin gari ba ba ɗaya mai gwamnati ko sai min ko mai ko albani sun ce a ta ka su ma wai malaman kaza ne ya an ata masu kiran mutum bashi da madogara jigo za ka bar shi baka da shi dole kai hera wanda kullu wanda wanda kai wanda ja ka kai hera dai da kai suka ta dawo da kai to su ma haka saka da aka yi wannan abu sai fitina ta aka ne aka nemi sulhu tsakanin bangaren Muawiya da bangaren Ali sai aka ce a kawo mutane wanda za su yi hukunci a samu haɗuwar kai ta amur bin as na abu musul ashari abin dai da aka yi ta wannan hanya ce a nan daga nan hawarin suka ɗauko wata fikira a a irin hukumin lalillah yoshi usman zai sa wasu mutum biyu su yi hukunci kan al'umma kun usman ya ali da ali da ali da ma'awiya ta sabar hanya sun kawo ta ba suka hau kawar da su kuma kauta suke kauta suke kuma tun ba iska bi masu cikin duka maka haurin gaba daya sai koma baya usman ali da aka yaƙi da aisha su da masu naƙi da masu tema an kai kabira ko ka hurta kawarin su kun kai kabira ko ka hurta suka ce to ali ya za a yi ya yaƙi ɓangaren aisha kuma bai kama bai kama gani masu ba bai kama su ba zama fursuna yaƙi suka ce ɗayan biyu ne in ma a kan zalimci ne ka kahurta ka yaƙe su ba gaskiya kuma gaskiya ne mai zai hana ka kama su a matsayin fursunan yaƙi a wata gani wasu duka baka yi ba kuma sun ce da aka zo wajen sulhu ka ce ka yarda a hudda ka sunanka amirin muminin kuma a sa ali bin abi talib shi ma'auya dukkan da ke duka an kai ba amirin muminin amirin waye kina amirin kahure ne haka suka hukunta kuɗin wani suna masu ilimi duk samu tsayar suna masu ilimi suka san suka san san Qur'ani suka san Allah wannan fikira ta kama su kun suka ware da ana tare da asali suna bayan bangaren Ali da ta suke da Ali yanzu suka jara baya suka gungun su dubunnai su dubunnai dubu goshin a da ba suna da yawa kurin suka ja baya su ma yanzu kurin alkahuri ma'auya kawai sun kahurta suka jara baya sun ja gungu da ta musara koni ba sun ta waya ke musara kowanzu aka isko ali wannan mutane ya kamata ka abu su yi kari a kai musu hari ya ci a ikhwanu na ba gawa alayyana musulmi nan wani sun mana tsagirar sun mutawa yi musa zama ke su alayyaka ba hujjar tun da musa ya ke su ba za su ya ke su sun tawaye sun kahurta ya ce a kahurtun suke gudu tawili ne ba su uzuri kahurtun suke gudu yanar kenan ya ce mutumin da ya tumu na fahimta ya ba shi uzuri ce kahurtun suke gudu suke na su a wajen tsaye ne a wajen kawar jibuwar su da gaske suke da gaske suke kurin ba wata suke ba illa kurin fikira ce babu nasi kurin ake da molanga kawo ƙur'ani fahimta ko sunna sa'adun sahabbai su da gaske suke aliya bar hanya amma bar hanya ba da wata suke ba shi ne kace haka ran khawarij ko ajma malaman hadisi ba mu san hadisi da bid'a amma khariji khariji ya ka hadisi amsa yake ajma malaman hadisi me yasa aqida khariji ba bai ƙarya ƙarya kahurci ce shi duk da yin kabila ko ka kahurta ake ba sasar ƙarya ba sun ake ba labarin da kace ga yawan sallah ga ibada ake ba ake cewa ita hadisan ya zara aka zina ke za su zo kun rena ka tunga karatunsu ga sallar sa ka sallar ku ga ibada ga karatun qur'ani har suka yi wajen wannan ga kira qur'ani ga ibada ga kaucin haram ba su aikata kabira haka suke amma nan bisa ba sun bar hanya abin ba abin da na na hamasa ba kaza ka bar hanya an gama amma da gaske suke ga ibada ga tsoron taka dokar Allah amma su bar hanya hadarin ke ga mutum ya aiki da daka ba tare da sai ce hanya salaf kai ka kufin ka sai ta sabai ta wani shi hadari shi ka zai baro su a takaice da waɗannan jama'a su ne asalin tawaye na musamman na farko su kama ali ƙarshe dai wani sahabi ɗan sahabi ya huce ɗaya cikin sahabai ya huce ta wajen suka suka kashe shi suka tilla cikin mata suka hudu ɗan abu da suka fara ta'addanci dole ne abu ya kai dole tukun ali ya fara ya kasu ko kuma ta wancan ɓangaren ma'auya hanzu akwai matsala abin shi sa ai alibi alibi zana ba a madina ba alibanci fitina alibi zana madina ba a kufa ya zamana a bai zana madina bai sa damar zama madina ba madina ba zama madina bai da yan gwan ba bai basa madina kufa ya koma ta idan ya koma a cikin zaman shi a cikin zaman abin shi har fitina Allah mai cika shi ma aka shi shi kashi na kashi suka zama kashi suka ɗaya rana aka yi suka shirya kwamfulo a kashe ali da ali da ma'auya da amur bin as suka shirya sunan kungiyar tasu aka yi randewu rana kaza lokaci kaza ko aka shi shi kurin a tashi kurin babu duk shi aka shi shugabanni ali a kufa ma'awiya a sham amur bin as a masar da asuba aka yadda kowa shi inda yake kuran kuma kowa su ta damar zama guda aka yi sun kashe ali amur bin as shi da Allah kaddara bai manta ba a lokacin nan asabar da zai zo bai lahiya sai ya ci bai sallah sai sa wani sallah shi mai tashi iya tashi kurin kurin ya raba shi da takobi kurin a kashe wancan an kama shi an kashe gaban amur ba sai ka to da ba kai bane ba ni shi ne na kashe ya kudi hudu abin da abin da ya so yi shi kuma awuya ganin jika jika ne rundu ya bige shi bi irin mai illa ba aka mashi kai dai fitinar wannan suna ta khawarij ƙarshen lamari abu ya kamari abdullahi bin abbas ya ce ma ali wannan ka ban dama in je in tattauna su iyawa mai gane ya gane ya ce kaje ya ce a ya ce zan je kuma suna girma ahlul bait suna girma atun ahlul bait suna girma shi saboda bin abbas alaka shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait yana izo bisa irin komi ya je tankare su da ya je suka ce me zo da kai ɗan amur rasulullah ta me zo da kai ita na zo matattamana da ku me kuke zargin amina mana wannan ali da me kuke zargin shi sace da abu uku abu uku muke tuhuma ali ce sa maka mai tawaye na farko ya hukumta a cikin addinin Allah ya ba mutum biyu mazaje biyu su hukumta kallamar addinin Allah na biyu ya yaƙi aisha bai kama ta fursar yaƙi ba bai ashe da nimansa ba ko ya yi a kan zalunci ne kafurci ko ko ya yi duka dai ba ɗaya wani mata na uku an zo sulu ya kuta kai daga aminin wani ba aminin wani aminin waye ina aminin ka hore ne ya ce in na ba ku dalilan shi za ku ci ga wani mai mai dalilan shi da za ta saka maka za ta hauru ta kaji kaji kaji wale shi kaji wale shi ina ko mu khasimun wai shi mutan ba su iya magana ka kaji kaji wale shi wasu wasu cewa misa ajiman gaskiya gaskiya ce ajiman a ba da gaskiya wale shi shikenan ali suka ce yi magana yace maganar kan cewa ya sa mutum biyu hukunci kan lamarin al'umma in hukum illa lillah yace kuna tune fadar Allah subhanahu wata'ala akan abun harauta ce ba kun biyu da wa'adalin minku mutum biyu adalai yace Allah akan jinin zumu akan jinin zumu Allah ya sa wasu su hukunci ina ga jinin al'umma kare jinin al'umma wannan muhimmanci akan sha'awa akan mace Allah ya ce wani khiftu sha'i bainin ma fa ba su haka min hali haka min ahli ya Allah kawai mana dan ai tsoron matsala ga gidajen aure wa aika mutum guda bangaren shi namiji ba ta guda bangaren mace bangare biyu Allah ya tura akan maganar akan maganar rikicin annabi kadai Allah ya ce mutum biyu da tura suka ce eh nan mun yi mai kauya suka yadda anan mun kuskure mun ba gari anan mun yadda anan mun kuskure yana yana da gaskiya to hukuncin cewa ya yaki Aisha bai kama ganima ba yace Allah a nasu qur'ani wa azwaju ummatu matan annabi uwaye musulmi ne ko ku ce ƙarya ku kafurta ko ku yarda uwayen ku ne kuma kowa sa a shara baka kama uwarka zaman fursuna yake ka ce eh wannan ma mun saka maka ana ma mun saka maka sun saki ba hujja su da zaune da gaske su da gaske suke ba da gaske ko shuba cewa ba ba da mun zaune ka ce muka dan sun yi da kun dan a kun shuba ce kun da shi kan su to kun ce ya hudda kanshi daga amirul mu'minin ya zama amirul kafirai kuna tune annabi sallallahu alaihi wasallam sulhu hudaybiya da aka zo da sahal sahal wannan wakilin bin suhail wakilin wakilin ƙurashawa da annabi sallallahu alaihi wasallam an zo sa hannu manzo Allah ce ya ma alin ne ke rubutun ma alin ne da kanshi yake rubutawa yace sa haza ma qada alin Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce a wannan ga abinda hukumar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunta suka yi kaza suka ce a yo in mina da manzon Allah ne mun yake shi suka ce ba sai da ba kurin kai da ba ta shi da hasulu in ji an samu hasulu da take nan me masu suke rigima kenan sai abin Allah ne ce manzo Allah ce Ali goge sa Muhammadu Rasulullah ka sa Muhammadu bin Abdullah sai Ali mutum in masu tarka ni manzo Allah ne sa Muhammadu Rasulullah sa Muhammadu bin Abdullah ke to ce manzo Allah ya goge sunan shi na Rasulullah ya sa Muhammadu Allah shi kawo su da gaskiya amma da yake shubha ana an cewa mutum dubu uku suka bi suka gani dubu uku suka biyo shi dubu da ya kare buka bane sai su gun musulma amma mutum dubu uku suka biyo abu ibn abbas suka yi tawaye suka bar wancan kin suka koma bangara ne dubu uku suka koma sun gano gaskiya iyaye akwai gaskiya kan abu akwai shubha amma an haka suka ci gaba da zama yan tawaye akai abin da akai tai kashi lamari dai an lalasa su an ci karshen su kuma shi ne kuma bangare guda ana cikin fitina ali ya mutu hassan ya hau hassan ya hau ya yi 'yan watanni damar zala ce halifa ba na shiga talatin ce hikiman allah aliyar shiga hudu da rabi sauran cika watanni a cika talatin allah mai cikawa a kai shi hassan ya hau hikiman allah cikin karshen cika talatin kuma rigimar tana nan tsakanin sham da hijaz an wuta babban runduna za a buga tsakanin bangaren sham da bangaren ali bangaren bangaren ali bangaren bangaren muawiya a bangaren ali shi da sham muawiya na sham na bangaren ali ne jihad suke bangaren guda za a wata bangaren ali da aliyar su bangaren kenan inda ba su goma abin shi bangaren hasan za a ce yanzu an yi wata magama za a babbalayin yaki kurin shi shugaban hasan shi aka ma baya ba husaina ba kurin sai ta shi wani abin ne zai hana ije ya wa ma'auya mu baya gaba ɗaya mulki zama auya ta shi shi daga ganin shi a hayan su bisa kaɓa suna kama ganin hasan hasan kullum usaini usaini usaini a shi ma hasan kashi kashi kashi kashi hasan kai amma bisa kashi sau suna ga wannan suna bisa ta yi laifi su ka abin shi ba amma suna ga bai kyauta biyu daidai ba da ya ba da ma'auri ba ma'auyan waya har yau ya ci gidan amma bisa su sau da abin a hili amma da sun yi gaba ba rusa shi bisa kama magana shi don shi ne yawa aka zo ya iske ma'auya aka zo ci gaba ɗaya yanzu abin da ne aka yi manganu zai masa kaza kaza wani zai zai wani haƙƙin halibin zai yi ko zai mai mulkin gaba ɗaya ga ma'auya ana kan ta'amuli a cikin tarihi ana suna amul jama'a shekarar haɗin kai kan labarin da manzana ya bada tun yaron iya ɗan goye iya zanen goyo yaron iya ɗan ƙarami kai iya ɗan wasa annabi ce za a ko abin hannun shi kuma Allah kaddara abin aka samu haɗuwa gaba ɗaya haɗa ta farko da aka gina shi kenan Allah kashe fitar fitina shi zan shi ya ga fusa fusa magana Hassan sam dan bai kyauta wasu ba to kenan a takaice to wani duwar rigima da aka yi haka Ali yake an kama mutum in aka ji mutum ba ci a gida shi kuma ya hana a sa su ga ganima na kama ganima a raba saka zaman bawa a kama kan fitina ya ko an kama kun dani shi kenan dan cika riga shi kenan ba mai daga bawa eh kuma ka kare wace abin kan hajji an kashe ka can kun shi kenan an arabu da fatana ko ka tayyaka haka ali sai ce kenan sai ce kenan wannan hadisi ko da bai inganta marfu'i ba amma mawqufi zuwa ga sayyidina ali ya tabbata al haka yi sai yanzu dai kenan mun ji wannan ruwaya ta ibnu umar inda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal tadri ibn abd ibn ibn umm abd kayfa hukum Allah fi man baga min hadhihi al umma min hadhihi man umma ka san abinda Allah ya hukumta cikin dan tawaye wanda ya hau kamar zalunci wannan al'umma yace Allah ban su ga sani Allah da manzon su suka sani yace la yujizu ala jariya ba a ida wanda ya ji ciwo wala yuqtalu asiruha ba a kashe kamamman yaki wala yuqtalu haribuha ba a nema wanda ya gudu wala yuqsamu fa'iwa ba a raba ganima su da aka kama ta yaki wannan bai inganta mafi ba amma ya inganta mafi ga sayyidina ali radiyallahu anhu وعن عرفجة وعن عرفجة بن شريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم منك هنا رواية تعرفجة عرفجة يتياجي من زان صلى الله عليه وسلم هنا تشوى من أتاكم وأمركم جميع وانديزو كنا حدي أكن شغبا غدا أميري غدا zata da hukuncin Allah jagora guda sai yake so ya raba ku ya kawo na biyu ko na uku na mace ko kashe shi haɗarin ga raba kan jama'a na zuke raba kai ana tare ya zo ya raba kanku na mace ko kashe shi duk da na san san a wancan zan kiran wanda yake kuna da shugaba a mai mummuni wanda ka zata ta komi na ku mun ce ba shugaba na kungiya ba an kame tawaye ba mun bai daukan shugaban kungiya shugaban kungiya باب قتال الجاني وقتل المرتد nan babu na kashe asa'il wanda ya nemi hawan atakenka ka nemi kashe mai neman kisa a kashe shi a yaƙe shi haka da matsayin kashe wanda ya rida a musulunci an abdullahi bin umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna mali fa huwa shahid wannan ruwaya gurin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe wajen kare jinin shi fa huwa shahid shahada ne duna mali duna kashe aka kashe wajen kare dukiyar shi ko shahida ko ruwa tabbatata wanda duna mali duna rizqi duna ali duka akwai duna kashe wajen kare jinin shi fa huwa shahid wanda aka kare wajen kare dukiyar shahida shahada wanda aka wajen kare mutuncin iyalan shi shi ma shahada yi dole ruwa ta inganta kakana ba ma sabani kan ingancin ta wannan iyakan da kake nan mutum wajen kare kanshi kuma baka bari kana iya dama ka yaki wanda ya kama ka hari ko ruwa na ta bukhari ya kawo ta na ce ya rasulullahi rudun rudun akhza mali ya nace la la tuti ta fa'inka ta ta faqatulu ta fa'inka ta ta hufin nar wanda ta wanda ta janna ya ce ya rasulullahi idan mutum ya zo amsa dukiya ta annabi ta ka bashi ya ta wuya kira annabi ta kake shi ya ta wajen ya kai shi in na kashe shi wuce annabi ya mutu dan wuta ka kashe banza ka kare kanka ne kai to tuni wani ya kashe ne ce kana cikin aljanna ne kai idan kare kanka da mutunci kenan kana iya kare wanda ya kama ka hari ba shi amma zaka iya in ta kai kare in ta kai zaka shi shirye maka shi ma wajen kare kanka kai kare suka ta legitim defense ta ko a turanci ko a zamanin a zamanin akan legitim defense kenan kare haƙƙin kare kanka kamu ko wanzu kashe mutum ko shi bai mashara ta mungo kare kanka wajen kare kanka ne sheka maka hari wannan hadisi kenan iya hukumta neman wanda ya mutu wajen kare kan shahada ne kuma cewa ruwa ta inganta akan haka sai duk da hadisin ya tabbata tana ta bukhari ya kashi duk nan bai kashi ba lafazin bukhari amma bukhari ma ka hadisin wa an imran bin husayn radiyallahu anhu qala قاتل على بن أمية رجلا فعد أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعد أحدكم كما يعد الفحل لا دية له ya ce imran bin musul da ke cewa yara bin umayya sun yi hada shi da wani mutum a waɗanda suke fa'ad da a hadu ma sahibu sai ɗaya ci shi ɗaya da ya kama shi da kyau fantaza a yi domin fami kamar ya kama hannun shi rike ne ya huzge hannun shi da wajen huzge hannu fanaza a saniyatahu sai haƙori wadu ya cira mai haƙuri haɗe haƙorin shi ya kare ya cira mai haƙuri wajen janye haƙorin shi hannun shi inda ciza da ya haɗe haƙorin shi ya faɗi sai kuma da gima ya ƙara shari'a faqatasama ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je ƙara rigima ta kaji annabi sallallahu alaihi wasallam aka ƙara faqala annabi ke faɗa cewa ya'uddu ahadukum kama ya'uddu al-fahl mutun zai ga cizo kaman kaman sa kaman sa kamar dabba cizo har ɗin cizo wani abin kafin ɗan wanka annabi ce lade ta ba shi da diya haƙurin shahada a banza wajen wanda wajen wanda wajen zaki kanshi ne kada ba in ba magana ramu aboli a sinu bi sinu zaki anan babu ita shi ya ja ya ta a banza muttafaqan alayhi wa lafazin muslimin makaranta وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن فحذبته بحثاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه أبو لك labarin cewa baban kasim sallallahu alaihi wasallam kenan kuyan ta kana sallama kuyan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kenan ya ce law anna mar'an tala ala tala alaka bi gadin kana cikin gida ko dakin ka sai wani ne koka yake ganin ka sai kaga idan iya leƙenka mutum yana da al'umma to magana ce don da ya haka fa hazabtahu bi hasatin tsakuwa ya ka bujewa idan ka shi tsakuwa idan fa faqata ana ya ka kai ku da ido annabi ce lam yakun alayka baka la yakumi aban zai da jeta ba la yakumi mutum yana da al'umma ba ce leƙa eh babu al'anin da bil'ayin nan babu ta babu ainihin bil'ayin nan ba magana ido kurin ka kai a banza ba diya ba ki sati ba komi kurin ba kuma a nauta baka lahin komi kan aka ba aka ba da alhurma ga gidajen mutane dan ma kenan babu wani abu wali wa fi lafazi li ahmad wa nasa'i wa sa'u ibn hibban can tayi fala diyata lahu la qisas babu diya babu kisasi qur'an mai abanza wa an al-bara bin azib radiyallahu anhu qala qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an hifz al-hawaid bin nahar ala ahliha wa an hifz al-mashiyah bil layl ala ahliha wa an ala ahli al-mashiyah ma asabat mashiyah bil layl rawahu ahmad wal arba ila tirmidhi wa sahih ibn hibban wa fi isnadihi ikhtilafun wannan hadisi duk da kuma gano ma ya da hanyoyi da dama wanda akan shi da ake kawo hujja kuma ana aiki da shi na baramin azib cewa manzon sallallahu alaihi ya hukunta na rigima ce ta makiyaya da masu gona yace anna hifdhal hawaid bin nahar ala aliya da asali ba gudan gona na gara ke zamu ce da ke so a can ayat basta ce zama gona da bambanci da da garka garka ayyana abu ne a tsare a kewaye da sauransu to duk da akan da aka yi hukunci sauran gona amma a sana abin akan masu gara ke ne masu tsararru ne akwai shimge da sauransu ya ce wa'in kiyaye garaki wamce gonakan kiyaye garaki da rana na masu garakin ne tsare kayansu da rana wa an hifdar mashiyati billil ala aliya su kuma tsare kenan dabbobi da mun da ran suke kiwo ko kenan kai tsare gonarka ko garkarka su kuma masu dabbobi su tsare dabbobin su da dare amma lokacin kiwo bane ba da haka sai ce akan haka wa ana ala ahli mashiyati ma asabat mashiyati billil masu dabbobi in dabba ta yi barna da dare shine mai dabba zai biya ta rana kai ka saki wannan haka annabi hukunta kan masu gona kai masu ya mace a waye gaskiya garake ne ba gona bace ba to amma ko da garaken abinda ake magana inda dabba ta je banna haka ita kadai amma mataka aka ce akwai wani ta makiyayi tare da ita ko mai ita tare da ita to wannan ijma'i ne cewa shi zai biya an akwai makiyayi ko tare da mai ita dabba wannan da ta yi ba a ciya inda ka fata ita ce ta yi abin an dai akwai makiyaya akwai mai ita ta je ta yi balle har da shi aka je to wannan ijma'i ne cewa shi zai biya ana magana ne ta kubce ta je ta yi magana ke ake magana na da rana ka tsare kayan gonarka ko garkarka da dare shi tsare dabbar shi in da rana ne kai gaba sakake in da dare ne shi ya sake magana kenan karkashin wannan abu yanzu ya zo na zamani kan mas'ala ta dabbobi da aiki aksidan su tsaye su gita kan hanya a kaɗe dabba ta hanyar magana kanta angalajar ta yi mata saudiya da jima sun yi wannan zama to yanzu me hukuncin da za a wa ma ganin akwai motoci suna bin kwalita suna tahiya dabba tana gita a samu aksidan ko a kaɗe dabba da tumai kaɗe dabba biya zai yi wa zai biya wani ita dabba tana sabbaba aksidan ma a mutu da haka suka zartar da hukuncin cewa duk wanda ya saki dabba ta zo kan kwalta ta gitta aka kaɗe ta to an kaɗe banza an biyan shi kuma shi kama da mun an samu su da yawa suna sababa mutuwa ta mutane gitta wasu ta hanyar kwalta wanda kenan dole kenan tsare ta da shiga daga kama hanyar kwalta ba sami kenan mai kiwonta wanda zai hana ta gita ba zama saman kwalkwalta to a nan ce a kallon karancin lamari shi ba a biyan shi ba a biyan dabba ga da an kashe ta gito kwalta ita ce ita an dana ita gito wannan karwa su yi gurin baganin su su kaɗo gurin to hanya ba hanya ce ta mutane ta motoci a nan haka su ke hukumci سي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تحول لا أجلس حتى يقتل أداء الله ورسوله فأمر به فقتل معاذ بن جبل يا يما كان كان wani mutum ya musulunta komai koma addinin yahudanci ma'azu bin jabal ya ce wallahi ya ce zama ba zan yi ba sai kun kashe min shi kuran a kashe shi kurin tun da ya radda ya ci kuma shi ne hukumcin Allah da manzan shi fa umira bihi fa qutila sa aka kawo shi aka kashe shi ya sai kama nan hukumcin wanda ya radda eh wani hukumcin an radda kun kisa ne kurin kashe kisa ana ban sanin musulunci yace muttafaqun alayhi wa fi riwayati li abi daud wa kan qaristuti qabla dhalik to amma kan kashe shi an nemi tuba ce giya ana nema ka tuba ka tuba an aka nemi tuba sam ya kiya to hukuncin aqida suna jama'a hukuncin dan rida kisa kuran inda bai tuba dan akwai kamar abubuwan da bai gama ba bukatar tuba shi makuran dan da rida ce to amma jamhur suna kan cewa ana gwada mai gabatar mai da tuba in ya so in ya kiya to kwan a kashe shi sai ne kamata ruwaya ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه Manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya canza addini kenan daga musulunci ya koma wani an ce ku kashe shi kura kenan shine hukuncin ridda kisa kura bayan an nemi a me aka cewa wanda ya ridda da tuba kun bai tuba ba duk da ana magana cewa mutane iri-iri ne mutumin da ya gano sare rudda ce gangariya ba shi ba tare da shi mace wani abu ne gito mini shi ba ana kokari a kauda min shi ba an kauda shi ba an yi an yi kiya ta wannan kenan da gangam ne sai suke cewa abin da yake kare da mutum in kare ma'alumin addini yace min addini bi darura abin da aka san kowa san shi misali sallah biyar azumi zakar abubuwan a san su wanda kowa san wajibi ka cika ya ci misali amma abin da ba kowa ba sai yawa ne yamma da sai gani kari abin hukuncin shi kaza ne dan mutum ya inkarin shi ba ci a kashe shi tunda ba abin da kowa san shi ko kowa ya ma ko sabani kai misali amma abin da gangariya ba wata shubha yace ƙarya ce ko ture ko karyata wannan hukuncin shi kisa ne wa anhu wata ruwaya daga shi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذلك فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا شهدوا فإن دمها هدر رواه داود ورواته ثقات حديث يتبتع abin da yake hadisin wani makaho iya da umwalar domin umwalar bai wakace a rinka kwanci da kuma kamar zaman na ce sadaka kamar zaman mata rinka kwanci da ta zikirin ta zama ta haka bai wace kana kwanci ta yana ce ita umwalar bai wace amma idan kai ka aihu da ita ɗanta kamar kowane ɗan cikin ɗiyanka bai da bambanci sauran ɗiyanka ɗiyawo da ka ƙarin matanka na ɗiya ka ƙarin kashe su a wajen wani yaran ɗan nata ɗa ne kan kowane ɗa bai da alaƙa da bauta shi ne in ƙasa masu kaɗaki ɗan wannan ɗanka ne kamar kowane ɗa illa ita ce kuma ita baka dama ka saida ta ko na abu da wannan bauta ta kuma ta zama wannan wannan ɗin ta'awa ya zama garkuwa ba iya saida ta kamar sauran bayi ita ce ummu ummu wala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Mariya Allah ya bashi da Ibrahim ya sa daka ce bashi aka yi kyauta matsayin baiwa yantar da ita kai bayan sai ta bai haka ya kunce ta matsan baiwa mariya eh safiya ce ta kuma ya arme ta kenan to wannan bawan Allah wannan baiwa tashi tashtumun nabi sallallahu alaihi wasallam tana ta ga almashi zagi annabi tana ga annabi kan magana tana wadin magaje maganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine zagi shatam zagi zamu ce kuma wata qawfi tana shiga cikin tana cikin mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam tana hadin maganganu tana cikin mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani makaho fayin ha iya hana ta ki wasa ki wasa wannan abin iya mata kashe ta yi nasa zagi a nan sarasa nama ba za ta tahi kuma ba ta wasa ba ta wannan falamma kan za ta laila a hadar miwala wata ran kun yi ɗauki wani an ce miwal imam ce lauje ko a ce sanda mai ƙari gaban zaman mashi kasanta makaho ya lalimu saddashi koren faja'alo fi bataniya ya buga a ciki ya hau kan sandi ta koren ya kashe ta faƙatalaha ya kashe ta wani shi ne aka yi maganar dabora ta najeriya a kan shi ne saka hujja cewa ba wani laihi a kan kashe ta don ga abin da ta yi la malamai a najeriya a wurare sun samu masaloli ba suna gaddama ba ne ba a kan hukuncin kashe ta mutane su gano su da ba a sun goyi bayan an zage annabi ka kashe ta a su abin malamai suke su malamai suke magana suna magana hukuncin waye mai hukuncin su wasu suna ga cewa sai an kai gaban kotu wasu na kawo na ruwaya wannan kotu aka je ka ji abin kenan to shi abin da yake da mas'ala gaskiya kowa san al'umma daban-daban ce a zamani ne zai kawo wani yana iya ƙarya da ya cuci wani kun ya ce rage annaba kashe shi shi ya ci gudanar abin guran man ba shi ba ba lafiya kan kashe da ita tun da ta yi kuma da shiru da kobi to amma lalle hukunci a bashi kun a ce duwanda ya gurin kaza ne na san cikin almajan albani wanda na Zariya wani ya kawo wani abu da aka tan albani a tasha ya zo shiga mota sai wani musulmi ne sai ya taba ko nuna wata mace ce ana da ita nuna ta kaza taba taba jikinta sai ta zage shi ko yanzu a ihu ta zage ta zage ta zage annabi aka yi albani ne a tsaye iya jin su iya gaba gaban shi aka abin shi taba nuna ta kuma su biyu ma ta lalace wa amma wata zage annabi shi shi taba nuna ta ta yi magana ya ce ta zage annabi an zo ci ce kuza kuza kuza a bayan ce cire shi da biyar ce tun ba ɗan iska zage shi gashi ya cire shi da biyar a gaban su dan iska ce kai da iska kai da kake ya ga musu abin da aka yi kuma ka zuzu to kaje zanan an zo kuma ta kuma a kashe ta kuma kaka inda ba da albani yana tsaye ba za a kashe ta akan zalunci ba ta ga nan ba ina ce mata shi muhimmancin kenan akai abin shari'a abin ci gaskiya magana da yamma ne ba su in karin ba kashe ta amma ana wannan ta wannan hanya aka ce ko haka za a yi ka bani abin a hili sai shi wani malami ke bada ke bada kisa ta biyu wani abu na ƙarya ita a lokacin aka yi a Najeriya yace a jami'a wata aka ce wata arniya ta saki annabi sallallahu alaihi an ci ta tsere wani aka kare ta ce ƙarshe yace wallahi yace ina malamin jami'a ne yace yana cikin branch ofishin shi gurin da suka zo suka ce wance an koye ta amma fa wannan magana fa wani da ya mata ƙarya san shi ne take san ta yake yi ya yi aikin banza da ita ta kiya ta yaya ta ce ne mata shirri ya yayi kuma ya ga mata ya mata haka kuma ya ji shi ya bada aka kare ta abuwa ta wani hujja ce iya santa ya ba ya bata kariya dan ta yarda yayi mu'amala ta banza da ta kuma musulmin ne ma yace wallahi ni ne shari'a kuma aka zo aka kawo shi ce da kai shi itirafin da gaskiyar magana tamar in da ce a gashi ta ko an gashi ta kun ta ga annabi ai ba ta yi ba ko musulmin ne na banza mata ƙarya wani shi ne kamar muka ta magana cewa eh ba likita ba lai ba ta annabi amma a bar abin kofa bude kowa kurin ai ko ga ka annabi ko muka shiga to za a zalunci wani shine magana ba dan ba laifi bane ba an kashan mutanen sun canza ko ana iya ko ga wani wani misali biyu ne muna albani da kanshi da zan ta magana jawiya shi kuma malamin nagai malamin nake mai da kanshi a cikin jari'a bagana shi aka abin a baran a cikin ofishin shi mutumin ƙarya ce to irin wannan ne ke da ake gima suka ce a suke zargin kashewa a wannan hanya amma ba dan ba kashe ta laifi bane ba ita da bora to da bora gaskiya hanyoyi da yawa tabbata babu wani shubaha cewa ta zayi sai to wace wannan makaho wannan abin da yayi na kashe wannan baiwar Allah labarin da ka Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi ce ala shahadu kalma ta mace kamar heye ku shurara ku sheda fa inna dama hadar jinin wannan mai wani ya mutu ya ta a banza tun ta zage ni zage annabi sallama iya hadi ya kashe mutum kuna da kace kuma jinin da makawo ya kashe a daidai ne kamar ta tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك dan uwa akwai dan uwa wanda muke karatu da shi a nan iya cikin jiya a ƙasar Tunis ya ce an mai aiki kuma iya cikin jiya a sa cikin addu'a kuma yana godiya ga yan waye amma ta mai addu'a Allah bashi lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام